أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammacin alhamishi yau muna sha tara ga wata na zulqa'ada wata na goma sha ɗaya hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1441 wanda ya dace wa taron watan bakwai miladiya ta 2020 da izin Allah yau za mu darasi na goma sha tara a cikin wannan littafi ahkamul jana'izi wa bida'uha hukumce-hukumce da yake da alaƙa da abin da ya shahi wanda ya mutu sannan kuma da irin bidu'o'in da aka kawo aka kimsa a ciki darasi na goma sha takwas da ya gabata malam yana mana magana akan abin da ya shahi takfinul mayyit bimana sanya wa gawa likafani malam ya bayan an kammala wanke gawa to ya zamanto wajibi a sanya mata likafani imana a sa mata zawatin da za a sa mata saboda umarnin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi a kan wannan mutumin da ya ɗauki harama aikin hajji wanda dabbar shi ta yaddo shi daga sama ya haɗu ya mutu sai mazalla yake cewa wa kaffi nuhu kenan ku sanya mushi likafani sannan kuma gaba ta gaba a cikin takfidul mayyit hallau dai malika ta wal kafanu aw thamanuhu min malil mayyit abin da ya shahiri kafani ko kuma kudin likafanin za a tatso su ne daga cikin kudin mutumin da ya mutu malika ta walau lam yukhallif ghayrahu ko da bai bar wata dukiya ba sai wannan kadai to magada sai dai Allah ba su haƙuri wannan canjin da ya bari za su a su yi mishi likkawan a zuwa binne shi yau za mu tashi inda maliki ta wayan bari an ya kuna kafanu ɗa'ilan sabigan yasturu jami'a badanihi li hadisi jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu wayan bari maliki cewa kuma ya kamata an ya kuna kafanu ɗa'ilan ya zamanto wannan likafanin da za a sama wannan mutumin da ya mutu ya zama ɗa'ilan ai ya zamanto iya da tsawo kenan ya zamanto wadatacce ne sabihan ya zamanto iya da wani nau'i na kabri yasturu jami'a badanihi wanda za a iya suturce gangan jikin wannan mutumin da ya mutu gaba ɗaya dalilin mana akan wannan magana yake cali hadisi jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama khataba yawman dalilin mana akan wannan maganar wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi khutba fa dhakara rajulan min ashabihi sai mazalla ya ambaci wani mutum daga cikin sahabban shi qubida ubangiji subhanahu wataala ya amshi rayuwar shi fakuffina fi kafanin gairu ɗa'in sai aka sanya mushi wani likafani wanda yake ba wadatacce ba kenan mazalla ya tashi ya yi ba cikin mutane ya bayyana cewa eh wani ya mutu sannan kuma an sa mushi likafani wanda yake ba wadatacce ba wa kubira lailan sannan kuma an je an binne shi daddare kenan labari ya iske manzala sallallahu alaihi wasallam akan wani ya rasu kuma sahabbai sun aikata haka da shi na farko likahon da aka samu shi bai isa ba sannan kuma an je daddare an binne shi ni manzala a cikin wannan hudubar tashi fa zajara annabi sallallahu alaihi wasallam an yuqbara ar-rajulu bil-layl hatta yusalla alaihi illa an yattara insanun ila dhalika sai mazalla zajara sai ya tsawatar akan abin ne mutum da dare kar abin ne mutum da dare hatta yusalla alaihi har sai an mushi sallah kenan in aka mushi sallah mafhumul mukhalafa aka mushi sallah kenan babu lahi za a iya binne shi mazala ce ka abin ne mutum da dare il hatta yi salla alaihi har sai an yi salla a gare shi sannan kuma kar abin ne shi da dare illa an ya ƙwarra insanun ila zalika sai in an matsu a kan ai haka ɗin kenan wasu dalilai suka tabbatar da kawai ya kamata abin da shi da daren nan imana ko jikin ya fara sakewa kuna makamancin wannan wata larura daga cikin larurori dai وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذل هيك cewa anan idza kaffana ahadukum akahu idan dayan ku zai sanya wa dan uwan shi likafani falyuhassin kafanahu in istata'a kai kokari ka kyautata wannan likafanin da zaka sanya mushi in istata'ata in istata'a idan zaka iya kire zaman to likafanin babba ne mai faɗi ne yadda zai iya ɗaukan gangan jikin shi gaba ɗaya wannan shi ne dalilin malam akan yin wannan magana ta cewa kenan ya zama to likafanin iya da faɗi zai iya haɗa gangan jikin wannan mutumin malam ce wannan hadisi a kharajahu muslim wa ibn jarud wa abu dawud wa ahmad yake cewa wa rawal jumla al-akhira minhu at-tirmidhi wa ibn majah min hadisi abi qatada wa qala at-tirmidhi hadithun hasanun قلت بل هو حديث صحيح فإن إسناده عن جابر صحيح فكيف إذا انضم إليه حديث أبي قتادة يعني شي الإمام الترمذي ياتي حديث نمي كيو shi kuma imam albani yake cewa hadisi ne ingantacce saboda kaso na fari a cikin inganta hadisi shine zaman to hadisi sahihi idan bai samu daraja ta sahihun li zatihi ba sai ya gangaro ya zaman to sahihun li ghairihi an bai samu wannan matsayin ba sai ya komo hasanun li zatihi an bai samu wannan ba sai ya komo hasanun li ghairihi kina al'aiti halin shi malam turmuzi ya ce hadisi nan dake ingantacce albani ya ce hadisi ne sahihi saboda me yasa ce ce hadisin daga aka samu daga jabir ya ce hadisi ne ingantacce saboda iya da hanyoyi daban-daban wanda imamu hakim ya zo da su da sauran malamai sai ke cewa sannan kuma in aka ƙara mushi hanyar waccan ta abu qatada kenan ga hanya ta jabir ga hanya ta abu da duka hadisan kuma sun zo kuma duka hadisi ne iri daya kenan zai kara ma hadisin karhi ya ce hadisi ne wanda ke hadisi ne sahihi malik ya ce wa ziyaratu li ahmad wa ziyaratu li ahmad fi riwayatin qala lahu kenan alayati hal wannan hanyar da hadisin ya zo ne qala al ulama mal albani yake cewa malamai sun ambata karkashin wannan gabar suka ce wal muradu bi ihsanil kafani nadhafatuhu wa kathafatuhu wa satruhu wa tawassutuhu wa laysa al muradu bihi as-sarfu fihi wal mughalat wa nafasatahu wa nafasatahu yace qala al ulama malamai suke ambata a wannan gaba tunda an ce mazalla yace idan dayan ku zai ma dan uwan shi likafani to falyuhassin kafanahu in istata'a ya yi shi likafani mai kyau gwargwadon da zai iya a nan malamai sun ambata cewa walmuradu bi ihsani likafan abinda ake nihi da kyautata wannan likafani shine nazafatuhu ya zamanto iya da tsafta wa kathafatuhu ya zamanto yana da fadi wa satruhu ya zamanto zai sitirce gangan jikin wannan mutumin da ya mutu wata wasu ƙuhu ya zaman to tsaka-tsaki ya karye yawa yadda har zai shiga cikin babi na alambazaranci mala ya ce wannan shi ake nihi da falyu hassin kafanahu in istata'a sai ce wa laisal murad bihi as-sarfa fihi wal mughalat ba ana nihin wuce gona da iri ba da almubazzaranci shine as-sarf kenan ba ana nihin almubazzaranci ba wal mughalat da wuce gona da iri wane fasatahu ko kuma tsadar shi wuce mutumin ku ya mutu za ku siyo gizna ƙarshe wadda da ita za a mashi likawani saboda ne shi ɗin ɗan ajin tubarkalla ne aka ce me dalilin ku kuce ai manzalla sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu in istata'a to baka ake nihi ba ana nihin wannan kyautatawa ne zamanto wadatacce tsimman sannan kuma wannan tsimman da za a sa ya zamanto iya da tsafta sannan kuma ya zamanto ba a wuce gona da iri ba ya zamanto daidai da daidai wannan shine abin da ake nihi ana to bayan malam yayi wannan magana kahin mu je zuwa gaba miye hukuncin binne mutun daddare karkashin wancan hadisin na fari da malam ya fara kawowa shin ya halatta a binne mutun daddare ko ko bai halatta ba idan muka duba zahirin hadisin zamu ga manzo sallallahu alaihi wasallama zajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallama an yuqbara ar-rajulu bil-layli hatta yusalla alaihi ya hana abun ne har sai an mushi sallah ya hana abun ne sai in bukata ta kama na abun ne to ana iya binnewa a dalilin haka abul aziz bin baz Allah ya rahama gare shi ke cewa yajuzu dafnun almayyit idza tamakkana ahluhu min as-salati alayhi ya halatta abun ne mutun da dare idan iyalin wannan mutumin za su iya yi mushi sallah su mushi likahwani su wanke shi a yi sallah a gare shi to fala ba a sababu lahi a ji abin ne shi a cikin daren sannan kuma ƙari akan haka wa ƙaddafana nabiyu sallallahu alaihi wasallama ba'ad al'amuwata ba'ad al'amuwat mazala sallallahu ya binne wasu daga cikin mutane lailan ya binne su da dare wa dufina huwa laylan alaihi salatu wassalam sannan kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kanshi da dare aka binne shi wa hakaza as-siddiq wa umar wa uthman radiyallahu anhum ajma'in haka abubakar siddiq haka umar ibn khattab haka usman ibn affan duka wannan an binne su da dare kenan babu laihi dan abin ne mutun da dare in dai an tabbatar da an mushi wanka mai kyau a mushi sallah sannan a kai shi a binne shi babu wani matsala kin ana iya binne shi ana iya binne shi da dare wannan bangare na fari kenan sai abdul aziz ibnu baz yake cewa wa amma ma jaa min an-nahy an dafani laylan yace fa hadha mahmulun inda ahli al-ilm ala ma idha kana dafanu fi al-layl yufdi ila adami ada'i al-wajib fi haqqi al-mayyit amma me yasa hadisin can da yake cewa an hana abin ne mutum da dare an hana abin ne shi da dare ne idan ana gaba za a iya cika wa mutumin da ya mutu ba haƙƙin da yake saman mutane na a wanke shi a mashi likawani a mashi sallah a je abin ne cikin yanayin da ya kamata idan ba a samu wannan dama ba to baya halatta abin ne shi da dare amma in waɗannan abubuwan sun cika babu wani matsala to babu lahi za a iya binne mutum da dare kenan wannan shine abin da ba zai ƙara bayani akan abin da shi wancan hadisin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa me yasa aka binne wannan mutumin da dare sannan kuma gashi ba a mushi abin da ya kamata a mushi ba sai malik ya cewa amma ishtiratun nawawi fil majmu' kaunahu min jinsi libasihi fil hayati la afkhara minhu wa la ahqara fa fihi nazarun indi mal albani yake cewa amma sharadin da al-imam an-nawawi yasa a cikin littafin shi al-majmu' shi ya ce za a ma mutum likahwani amma da sharaɗi sharaɗi shi ne kaunahu min jinsi libasihi inda ya zamanto irin kayan da yake sa ne ta babu laihi kamar yaya lokacin da mutum yake raye a irin kayan da yake sawa don an mishi likahwani da irinsu bayan ya mutu in ji al'imamun nawawa ya ce ai ba laihi ba ne ba ya ce la afkara minhu wa la ahkara kar a wuce irin kayan da yake sawa sannan kuma kar a zo a sanya mashi wani tsumman da shi a rayuwar shi da ya bai taɓa masa irin shi kuna makamanci wannan kenan shi yana ga cewa dai misali idan mutum ne mawadaci yana sanya kaya masu kyau da sauransu kenan dan ya mutu an binne a wajen wajen sa mushi likawani kenan an sa mushi wani yadi ko shadda mai tsada yana ga cewa babu laifi shi al-Imam Nawawi to amma shi ma al'albani yake cewa fafihi nazarun indi ya ce amma gaskiya ni ina da magana akan haka ya ce iz annahu ma'a kaunihi mimma la dalila alaihi ya ce abu na harko wannan magana da imamun nawawi yayi babu wani dalili da yake goyon bayan maganar shi in kai talaka ne a sa maka yadi mai karancin daraja in kai mai kudi ne a sa maka yadi mai tsada malai ce babu iz annahu ma'a kaunihi mimma la dalila alaihi babu wani dalili akan haka malai ce faqad yakunu libasuhu fil hayati nafisan aw haqiran zai iya yiwa zaman to mutum a cikin rayuwar shi kayan shi masu tsada ne ko kuma masu karancin daraja ne haqiran bi ma'ana kaya da ake gace walakantattun kaya ne ba komai bane ba sai ce fa kaifa yuj'alu kafanuhu min jinsi zalika sai sa alamatul istifham sannan kuma yasa alamatul ta'ajjub sai ce to yaya za a yi ya zaman to a ce wannan abin za a auna mutum da shi a lokacin da ya mutu a rika tunanin cewa an mai kuɗi ne a sa mishi kaya masu tsada in kuma talaka ne a sa mishi wanda suke masu ƙarancin daraja sai malam ya sa alamar motsin zuciya alamar mamaki sannan kuma da alama ta tambaya kina al'ayatu halin shi muhammad nasiruddin al'albani bai goyon bayan magana da al'imamun nawa ya faɗi kuma zahirin abin yana nuni akan haka tunda babu wani dalili da yake nuni akan haka ba wani dalili da yake nuni akan can in kai mai kuɗi ne to a fifita ka a ɓangaren da ya shayi zawatin kuma a ce ku daban ne na masu kuɗi ne babu wani dalili akan haka da aka irin yadda aka binne wanda ya kowa talauci da irin shi kamar irin shi kawai abin ne ka gaba ta gaba abin bangaren da ya shahilin kafani ma yake cewa fa'in zaƙal kafanu an zalika walam ya tayassar asabir idan ya zama tolik kafanin zaƙa ya yi kumci mana ɗan ƙarami ne saboda su a wancan lokacin ba wani abin mamaki ba ne ba don ya mutum ya mutu ya zama to abin da zai lullube shi daga kan shi zuwa ƙafafun shi a rasa ba wani abin mamaki ba ne ba a lokacin da za ka samu mutumin da yake matsayin gubernar bai da irin wannan jagora ne na al'umma amma kuma yanzu ka ji cikin kayan ka za ka samu complaint goma sha kaza wani ashirin wani talatin wani makamacin wannan a kaɗan da an samu goma ga sanar daban-daban to su irin waɗannan kayan da suke sa mutum ya mutu a mashi likkan wani ma da su aiki ne ba ƙarai ba to shi ne anan malin zai kawo mana dalilan da suke nuni akan idza daqal kafanu idan ya zama to likafanin gidan zawatin da za a samu mutun yayi kadan walam yatayassar as-sabiq ba a samu daman samun likafani ba wanda yake isasshe wadatacce yace sutira bihi ra'suhu sai a sutirce kanshi da wannan abin da ya samu nan sai ce wa ma tsala min jasadihi da abin da ya biyo baya na gangan jikin shi kenan da al'aita hal za a fara daga ina za a fara daga kan shi komin karancin kyallen da za a rihe shi kenan kan shi za a fara rihiya an yi so kuma a saki sauran zuwa sauran gangan jikin shi ya ce wa ma baqiya minhu makshufan inda kyallen ya tsaya abin da ya saura na gangan jikin wannan mutumin da ya mutu a buɗe ba a sami abin da za a rihe ba ya ce ju'ila alaihi shay'un min al-izkhir sai a sanya mushi wani abu na daga icce na izkhir icce izkhir kana iya cewa icce na turaren wanda icce na dogo da ake cewa turare alai ta halle wani icce ne wanda yake iya da kamshi suka ce izkhir kina sai a turo wannan itacen sai a rurruwa a sauran gangan jiki inda bai samu wannan likafanin ba malaka ta aw ghairihi min al-hashish ko kuma wani abu ma makamancin wannan na daga ciyawa kina na iya yanko ciyawa inda aka sa likafar aka yi rihe kanshi da abin da ya sabko daga inda ya zama to a buɗe kuma daga nan ana iya rihe shi da ciyawa ko da ba samu ba izkhir din ma malai ce wa fihi hadithan a ƙarƙashin wannan gabar da wannan magana da malam yayi akan cewa in likafani yayi kadan to a ja a rihe inda ya sawaka daga kanshi abin da yayi ƙasa abin da ya saura kuma a buɗe to a sanya mushi icce a sa ganye a rirrihe shi malai ce akwai dalilai guda biyu akan haka الأول حديث نهاري عن خباب ابن الأرت أردت في قص في في, في قصة مصعب دجا خباب ابن الأرت أتكين قصة مصعب ابن عبيد وقوله فدرش ليك تشوا في نم في نمرته كمشلك وني أجكين نمرته بمعنى ونن كلن ديكي تاردشي wani nau'in kare da ake saƙa shi a ƙasar yaman kenan ku ja iya da iya da sharhori da sharbaƙi kamar da kalmar mu wuce ta baya manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa da'uha ku sanya wannan kyallan tsimman nashi na likafani mimma yali ra'sahu ku sa shi daga kai da abin da zai biyo bayan ƙasa da kai wa fi riwayatin a wata riwaya manzala yake cewa ghaddu biha ra'sahu ku rihe kan shi da wannan likafani waj'alu ala rijlaihi al-idkhir sannan wajen kafafuwan shi kuma sai ku sanya wannan icce na al-izkhir kenan ganyen icce izkhir sai aka kai a sanya malice muttafaqun alaihi wa taqaddama bi tamamihi fil mas'alati ar-rabi'a wa 30 fi as-safhati as-sabi'a wal 50 malice wannan mas'ala hadisin ya riga ya gabata a can baya mun karanta shi ana sai cike na wannan kaga dalilin malin na farko sai dalilin shi na biyu akan cewa idan likafani yayi kadan za a rihe kai sannan abin da ya saura na gangan jiki a sanya mushi ganye ya ce hadis an harisa hadisin harisa ibnu mudarrib kala yake cewa da haltu ala khabbabin ya ce na shigo wajen khabbab wa kadiktawa fi baɓanihi sab'an wa kadiktawa fi baɓanihi sab'an na shigo wajen khabbab ibn al'arat sai na same shi iktawa idan ka ce iktawa shine suke cewa lallas da hausa a sa wuka a cikin a cikin wuta sai ta jajjawar amma mutum a bubbuga mashi ko a bayan shi ko a ko a cikin shi ko a kirjin shi sakiya mu jayyid sakiya fi batnihi an mashi sakiya a cikin shi sab'an har wajen wuri guda bakwai kenan an bubbuga mashi wannan wuka wannan ta jajjawar saboda ana yana ɗaya daga cikin abubuwan da mutanen da suke magani da shi sosai faƙala sai ke cewa shi harisa sai ce laula anni sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya kulu ya ce wallahi in ba dan ba na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la ya tamanna yanna ahadukumul mauta kenan anan maganar wannan ta khabbab ce shi harisa ya shigo wajen khabbab khabbab din nan kuma an mushi sakiya ko yawa sakiya an mai bugo kusan guda bakwai a cikin shi sai shi khabbab yake cewa in ba dan naji manzalla sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba la yatamanna yanna ahadukumul mauta kar da dayan ku ya rika gurin mutuwa ka rika cewa dama in mutu in huta a a ai baka sani ba an ka mutu hutan zakai kuma hutan zakai ba eh wannan bai daga cikin ɗabi'an mai imani karka gurace karka gurace mutuwa da ce an karantar da mu irin addu'ar da in abuwa suka kirkice ka rasa dai ya za ka yi kana iya cewa Allahumma ya ubangiji ka kashe ni in mutuwar ce alheri a gare ni kenan shi Allah ya sani in alheri ne sai amshi rayuwarka dan ko ba alheri bane Allah ya barka a ci gaba da gogormaya da kai kene yake cewa in ba dan naji manzon Allah ya ce ba kar ɗayan ku ya gurace mutuwa yace latamannaitu wallahi da na gurace ina ma a ce na mutu yace walaqad ra'aituni ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khabbab yake cewa wallahi na rayu ra'aituni anan bi ma'ana kaman na rayu naga kaina a lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na rayu tare da manzon Allah la amliku dirhaman ban mallaki ko kwandala ba haka kawai muke rayuwa yace wa inna min janibi baiti al'ana la 40000 dirhamin ya ce amma yanzu a kwancin nan da nake ya ce a gehen gidana akwai dirhami dubu arba'in amma a wancan lokacin ko dirhami ɗebe da amma yanzu iya da dirhami dubu arba'in sun ma'ata bi kafanihi yanzu sai aka aukute bi kafani sai aka zo mashi da abinda za a mashi likafani shi khabbab falamma ra'ahu baka lokacin da ya gilin kafa na shi sai shiga kuka ka duba halin magabata halin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga dukiyar nan ga komin nan amma yana ga ba wani kallo bane kawo a cikin rayuwar shi yana begen wancan lokacin da bai da ko kwandala amma yanzu gashi da kusan dirhami 40,000 sai aka zo bashi da likawa ne shi falon mara ahu baka lokacin da ya ga likafan nashi sai kuka likafan ne sa shi kuka a tunanin zai mutu sa shi kuka a me ya sa shi kuka wa sai ke cewa walakinna hamzata lam yajid aw lam yujad lahu kafanun illa burdatun malha'u yace wallahi kun ga hamza dan abdul muttalib babban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba a samar mushi wani likafani ba illa burdatun face wata alburda malha'u ay bayda'un yukhalituha sawadun wata wata wata alburda fara wanda a tare da ita akwai wasu bangarori wanda nata baki ne kinan yana hudin mutanen da yake ga cewa ɗan ajin tabarkalla ne a wajen Allah amma kuma ga irin abin da aka musu likafani da shi shi yanzu muƙarana da yake ta mecece ta yanda shi ga shi yanzu ya samu likafani wadatacce wannan samun likafanin wadatacce wai shi ne ya sa shi kuka yake ga cewa ga wasu mutanen da sun ma addini abinda suka yi na ɓangaren da ya shahi taimakawa amma daidai da likafani isasshe da za abin ne su samu ya ce iza ju'ilta au iza ju'ilat ala ra'asihi kalasat an kadamai idan aka ja wannan likahon na hamza aka ne kan shi kalasat an kadamai sai su jayu sai su yi sama kenan da kahon shi kenan kahon shi su bayyana ya ce wa iza ju'ilat ala kadamai in aka jayu aka ne kahon shi kuma yake cewa kalasat an ra'asihi sai ta fita ta bar kan kuma kenan dai abin da za a yi likahonin ya yi kaɗa to wannan abin shi ne ya sa shi kuka sai ce wa ju'ila ala qadamaihi al dole sai wannan iccen aka ɗauko ganye iccen izhir aka ɗora a saman kafafuwan hamza haka aka binne shi yace amma yanzu ga dinari arba'in sannan kuma ga likafani an zo min da shi wadatacce wanda za a sa ni ba tare da wani wani bangare ba a gangan jikina ya bayyana to kaga wannan shi ma dalili ne akan kenan idan likafani yayi karanci sai a sa ma mutum ganyen icci kenan sai a rihe abin da ya saura amma dai za a ja shi kai tabbas sai an rihe shi su sauran abin da ya saura na gangan jike su a lokacin sai a sa mashi ganye akhrajahu ahmad bi hadha tamam wa isnaduhu sahihun wa tirmidhi duna qawlihi summa asumma utiya bi kafanihi maliki cewa wa qala hadithun hasanun sahihun وروى الشيخان وغيرهما من طريق أخرى النهي عن تمني الموت كنا سامع حدثي da dama wanda suka zo daga Imam Bukhari da Imam Muslim wanda suke hani akan mutum manzo Allah sallallahu alaihi yana hani akan kar mutum ya rika ya rika guratan ina ma a ce ya mutu kenan kar mutum yayi wannan gura in abin ya rikice ka ce Allah ka rayar da ni in rayuwa ta alheri a gare ni idan ko mutuwa ce alheri a gare ni ya ubangiji ka amshi rayuwata sannan daga cikin ababen da suke da alaka da likafani mala ce wa idha qallatil akfanu idan aka samu karancin likafani sannan wa kasurat almauta mutuwa ta yawa ma'ana gagawawaki da yawa kuma abin da za a rage sun dan kadan ne ya ya kamata a yi mala ce jaza ya halatta takfinul jama'ati a haɗa mutane jama'a guda a musu likafani minhum fil kafanil wahid a cikin likafani guda ɗaya ana iya hada mutum biyu uku a hada su da ƙwari guda sai a musamman su cikin likawani guda ɗaya maliki cewa wa yuqaddam aktharuhum qur'anan ila alqibla sai a fara gabatar da mutumin da ya hisu har da alqur'ani ya zamanto shine a bangaren gabas sannan wanda yake bime sannan wanda yake bime kenan wanda ya hisu qur'ani a kan sun mutum ma to akwai fifiko tsakaninsu wanda ya zamanto ya yi su ƙurani ke shi da fara ƙaddamarwa wa yi ƙaddamu aktharuhum ƙur'anin ilil ƙibla li hadisi anasin radiyallahu anhu ƙala lamma kana yawmu uhud hadisin anas yake cewa ran da aka yaƙi uhudu marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi hamza tabni abdul muttalib manzala sallallahu alaihi ya wuce wajen hamza ibnu abdul muttalib bayan an kashe shi tunda a yaƙin uhudu aka kashe shi ya ce wa ƙad juzi'a wa musila bihi wa ƙad juzi'a an yanka shi an yayyanka shi kamar ka ce an mushi gunduwa-gunduwa mustila bihi juzi'a mustila bihi kenan kusan abu ɗaya ne kenan an yayyanka shi sannan kuma mustila bihi an yi shi gunduwa-gunduwa mana an hudda shi gaba-gaba haka suka mushi lokacin da aka zo yaƙin uhudu akwai wani ana kira shi suna alwahashi wahashi shi ya zo ya mushi wannan abin da ya yi kuma shi ma daga ba Allah subhanahu wataala taimake shi musulunta kuma shi ya kashe musailamatul kazzab wannan mutumin da ya bayyana tun a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara annabta wanda aka kai shi kas a lokacin Abubakar Siddiq da wannan mashin da ya kashe Hamza kuma da shi ya je ya kashe musailamatul kazzab bayan ya musulunta a lokacin yayi sujada ga Allah yayi godiya ga Allah akan cewa wannan mashin nashi ya kashe mafi girman makiyan Allah a wannan lokaci wanda ya da awacca shi ma annabi ne to hamza mustila bihi an mushi an mushi gunduwa gunduwa kamar a walakantar da gawa shine a masana mana a mata tamthil fa qala sai ke cewa laula an tajida laula an tajida safiyatu fi nafsiha bimana laula alla tajida safiyatu fi nafsiha in ba dan kar da safiya ba ta samu wani damuwa a cikin zuciyarta taraktuhu hatta ta'kulahu al'afiya mazalla ce da na bar shi har naman daji su cinye shi shi hamza in ba dan safiya ka ta samu damuwa ba al'afiya sune as-siba'u kenan namun daji ko kuma irin tsuntsaye manya irin su tuje wanda za su iya cin naman mutum manzala ke ce in ba da ka ta samu damuwa ba da haka da bane shi zanya dabbobi su cinye shi ko kuma tsuntsaye su cinye shi me sa hatta yahshurahu Allah min butuni at-tayr was-siba har Allah subhanahu wataala ya kai mu kenan ya zamanto Allah ya tayar da shi a ranar da Allah zai tara mutanen duniya shi kuma a cikin tsuntsaye da namun daji saboda irin yanda aka ma gawar tashi yanayin da bai da kyan gani to ƙarshe dai kina mazalla mazalla mazalla alaihi salatu wasalam fakaffanahu fi namr fi namiratin sai mazalla yayi umarni aka aka mushi likafani a cikin namira kenan nau'in kaya na wanda aka mushi likafani shi Hamza wa kanat wannan likahonin da aka ma Hamza kuma idza khammarat ra'sahu badat rijlahu idan aka khammara mana aka rihe idan aka rihe kanshi badat rijlahu sai kahon shi su bayyana sannan wa idza khammarat rijlahu bada ra'suhu in aka ja aka rihe kahon kuma kan sai ya bayyana na Hamza fa khammara ra'sahu aka rihe kan nashi yake cewa wallam yusalli ala ahadin min ash-shuhada'i ghayrahu mazala bai yi ba salla ga wani daga cikin shahidai wanda suka yi shahada in banda Hamza Allah karir da gare shi wa qala yake cewa ana shahidun alaykumul yawm ni mai shaida ne akan ku a yau qala yake cewa wa kasuratil qatla shi Anas yake cewa kakkumance a wannan rana gawawaki sun yawaita wa qallati thiyab kuma kayan da za a sa waɗannan kimanin kawanin da za a sa musu yayi karanci wa qala sai yake cewa kana yajma'u thalathata wal ithnayn fi qabrin wahid ana hada mutum biyu mutum uku a cikin kabari guda to wannan magana mu dube ta da kyau akwai ƙarin fashin baki da ibnu taymiya zai a ƙasa wanda ko malam ya kawo magana wa kana yajma'u thalathata ana hada mutum uku walisnaini mutum biyu fi qabrin wahidin a kabari daya sannan yake cewa yas'alu mazala yana tambaya ayyuhum aktharu qur'anan waye wanda ya hisu alqur'ani ya hisu harda da yawa har da irin na wancan lokacin ba irin na yau bane za ka samu mutum ya hardace qur'ani amma a ɗabi'un shi da halayen shi da rukun shi da addini sai ka ga abun sai dai a hankali amma su wancan lokacin adadin abin da ka sani na alkur'ani sannan kuma irin iya aikin da za ka yi babu zancen a ce ga wata aya nan an karanta an yi bayani ko ba a kire ta babu su a cikinsu babu wannan abu yanzu ne za ka ga mutum gangaren na ƙasa da ƙasa a ɓangaren ƙur'ani sannan kuma an aka zo ɓangaren mu'amala na rayuwa da ɓangaren da ya shahi ɗabi'un shi da halayen shi wasu sai ka ga cewa abin sai a hankali Allah kiyaye mazala ku diya bada labarin waɗannan abubuwan ana karanta ƙur'ani amma la ya ta jawaz hanajira ƙur'anin bai wuce makoshi ba mana bai wuce makogoronsu kawai bakin ne ke hudu amma bai dira ba ma'anan abin da ake karanta wanda aiki da shi a cikin zukata Allah kare mu to mazala yana tambaya akan wahi su karatu fa yuqaddamu fil lahadi sai a gabatar da shi a cikin ramin kabari ramin kabari kala biyu ne akwai ashaqqu akwai al-lahad abin da aka ce ashaqqu shine ayi rami babban fari an yi so sai a yi wani ɗa a cikin shi wanda cikin shi da ake sa mutum wanda shi ne a shakku kuma shi aka yi yawaita yi a nan tun da galibi wuri ne wanda yake iya da tafshi wancan kalan ɗaya ba zai yi a yi shi ba shi kuma allahad rami ne za a yi guda ya tahi sai a je gehe shi ta ɓangaren gabas sai a yi rami ya shiga ciki daga ɓangaren gabas ya so yanzu aka zo aka gawa sai a sa ta cikin wannan lahad ɗin kuma irin shi aka ma manzala sallallahu alaihi wasallam hayi umarni il il il il ilhadu li lahadan manzala ce ku yi mini lahad to fa yuqaddam sai a gabatar da mutum a cikin al-lahad kenan irin wannan ramin wa kaffana ar-rajulain wa thalatha fi thawb al-wahid manzala yayi likafani ga mutum biyu mutum uku a cikin a cikin tuhahi daya a cikin tuhahi daya ko kuma kace da tuhahi daya kamar yaya shi ne a nan shekul islam zai malai kawo magana shekul islam ibn taimiyya malai kaca kala shekul islami ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya ce ma'anar hadis ma'anar wannan hadisin da makaranta annahu kana yi kassimu thauban walwahida bainal jama'a ana nihin thauban wahid ba gaba ɗaya yake zuba su cikin likahoni ɗaya ba a saubul wahid bimana wannan ilkawalin daya shine za a ciccira tsakanin jama'ar mutanen gaba daya sai ce fayukaffin kulla wahidin bi ba'dihi lid-darura sai amma kowa likafani da wani bangare na wannan tsimman saboda hali na larura kenan in komai karancin shi da aka ne kan mutum sauran gangan jikin kuma sai a sa al-idkhir sai a sa wannan itace wannan abin da ya shahi wannan ya kira shi da suna ganye kana fa yukaffin kull wahidin bi ba'dihi lid-darura yace wa illam yastur illa ba'd badanihi koda wannan tsimman bai sitirce ba sai wani bangare daga cikin gangan jikin mutumin da ya mutu mala yace ya dullu alaihi tamamul hadith abin da yake nuni akan wannan maganar da ibnu taymiya yayi cikon hadisin yake cewa annahu kana yas'alu cewa manzon Allah yana tambaya an aktharihim qur'anan akan mutumin da yahi su karatun qur'ani fayuqaddimahu fil lahadi sai ya gabatar da shi a cikin al-lahad ba a cikin likafani ba musallin ko kun fahimci abinda malaki so ya ce yawwa kenan karka fahimci cewa a cikin likahon ɗaya ake zuba su a fi saubil wahid bi ma'ana a cikin tuwahi ɗayan karkasa ne za a kowa a mushina shi me yake nuni akan haka malai ce lokacin da aka zo sawa cikin kabari sai mazalla sai ya tambaya wa yas'alu ayyuhum aktharu qur'anan wa yahi su karatun qur'ani fa yuqaddamu fil la'adi sai a fara gabatar da shi a cikin kabari a cikin kabarin sai a fara gabatar da shi mu je karashin maganar malam abin zai hutu wahili yake cewa falau annahum fi thawbin wahid inda a cikin likawani ɗaya suke yake cewa jumlatan falau annahum fi thawbin wahid jumlatan la sa'ala an afdalihim qabla zalika ai da manzala zai yi tambaya akan waye ya hisu har da qur'ani tun lokacin da za a sa su cikin likafanin ba lokacin da aka zo sa su cikin rami ba ba lokacin da aka zo sa su cikin cikin rami ba kenan tun lokacin za a sa likafan lokacin kamata a yi wannan tambayar amma sai da aka zo sanyawa cikin kabari to ko aka tambaya wahi har da fa yuqaddam sai a gabatar da shi kenan yana nihin kowa a gehe yake ba a cikin likafan ne suke ba abinda shi ibnu taymiya yake so ya hudu kenan anan yake cewa la sa'ala an afdalihim qabla dhalika kai la yuaddi ila naqdi takfini wa i'adatihi saboda in sai an zo gindin kabari za a sa kenan abin zai kai zuwa ga bukatuwa akan a warware wannan likahon da aka sa musu saboda a sake jera waɗanda aka sa cikin likahonin ya zamanto wani ne karatun ƙur'ani bayan shi wani bayan shi wani malik ta zakarahu fi aunil ma'bud sharhi na sunan na tirmizi wannan bayani yana na ashin fuda ciki hamu kammala ko malik ce wa hadha tafsiru wannan tafsirin da aka yi anan na ibnu taymiya malik ce huwa sawab shine daidai wa amma qawlu man fassarahu ala zahirihi amma maganar mutumin da ya fasarta hadisin a zahirin shi malai ce fahaɗa'un kuskure ne mukhalifun ya saba wa lisiyaƙin ƙissati yadda ƙissar ta zo da bayanin da aka bada za a samu kwangabakon baya amma wannan bayanin da ibn taimiyya ya yi in ka samu ƙissar za ka ga yana tahiya daidai da yadda bayanin da shi ya yi malai ce kama bayyana hubnu taimiyya wa ab'adu minhu an sawabi man qala to yanzu malam ya kare da wannan magana sai ce wa ab'adu minhu kuma ma wata magana wadda take mafi nisa an sawabi game da daidai man qala mutumin da yayi magana akan cewa ma'ana thawbin wahid wai abinda ake nihi da riga daya an musu likawani a cikin tuhahi daya wani mai maki ya ce a a cikin likawani da ake jejjera su a yanzu shine aka rushe ko aka rushe aka tabbatar da ce a ana sama kowa kyallen da ya samu saura kuma a cika mushi da ganye to amma kuma wani wata fasara wadda take male ce to da tahi tahiya ne sama wanda suka ɗauki ma'anar saubun wahid suka ce qabrun wahid wai ana nihin kabari daya shine saubun wahid kaga wannan yayi nisa da yawa ana magana saubun wahid ana magana likafani shi kuma yana magana magana kabari male yake cewa li anna hadha mansusun alaihi saboda wannan bayanin da malin yayi nassi ne karara fil hadisi a cikin hadisin fala ma'ana li i'adatihi babu wata bukata na azo a sake wata magana kuma kenan maganar ta huto hili akan cewa ana sanya su cikin athawul wahid imana tuhahi daya sai a kakkasa musu sai a tsaga kowa a bashi daidai abin da ya samu a rihe kanshi da sauran abin da ya biyo ba na gangan jikin shi abin da bai samu kuma sai a sanya mishi ganye malai cewa qala wa yake cewa wannan hadisi akhrajahu Ahmad wa Tabarani fil Kabir wa Abu Na'im Nu'aym fil Hilya wa ziyadat lahu wa qala al-Hakim sahih ala shart Muslim wa wafaqahu adh-Dhahabi wa inma huwa hasan faqat kama sabaqa fi ath-thalith ath-thalith min al-mas'alati ath-thaniya was-salasin fi as-safhati ath-thalithati wal-50 daga cikin abin da yake da alaka da sanya likafani malai ce wala ya juzu naz'u thiyabi shahidi allazi qutila fiha baya halatta a cirewa mutumin da ya shahada a wajen yaki kenan an je ana jihadi mutum aka kashe shi to baya halatta a naz'u thiyabihi a hudda mishi tuwahe shi allati qutila fiha wadda aka kashe shi a cikin wannan kayan kenan ba a hudda mishi bal bari dai yudfan za a binne shi wahiya alaihi wannan kayan yana tare da shi liƙaulihi sallallahu alaihi wasallama fi katla uhudin saboda maganar manzala sallallahu alaihi wasallama akan waɗanda aka kashe a wajen yaƙi uhudu manzala ce zammiluhum fi thiyabihim ku rihe su ku lullube su a cikin tufafinsu akhrajahu ahmad bi hadha al-lafz wa fi riwayatin lahu zammiluhum bi dima'ihim ku rihe su da jinin su yanda suke mun karanta anan a baya ko manzala ke cewa ku binne su a yanda suke kar ku wanke su kar ku sauya musu kaya yace ar-rihu rihu dami yake cewa gashi na al-launu launu dami war-rihu rihul misk launin na jini ne amma kamshin kuma na turaren almiski ne malace wa akhraja wa kadhalika akhrajahu an-nasa'i wa azahu shawkani li abi di abi daud fa wahama aw fa wahima wa fil babi an jabir wa abi barza wa anas مالك انظر المسألة الثانية والثلاثين في الحديث الأول والثاني والثالث الصفحة الثانية والخمسين والثالثة والخمسين أبو نجب مالك ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق فوق فوق ثيابه سنكون مستحبين أمام تلك كهولي أتكين تهاي أتكين رجاء أتكين رجاء غدا وأنا أتكين كلي غدا idan kyalle guda ne aka samu ana iya mashi likafin da kyallen nan guda au akthara ko kuma sama da haka nan malace fawqa thiyabihi sama da tufahi da suke tare da shi so a wancan lokaci galibin lokaci mutum in ya mutu da kayan da suke jikin shi su ne har da za a sake wankewa a dan gyaggyara su a zo a sake a rihe shi da su akai abin ne shi mafi yawa kenan fawqa thiyabihi sama da kayan shi kenan ana iya kara mushi مالتي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب وتقدم قصتهما في المسألة الثالثة الرابعة والثلاثين والسادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين وفي الباب قصتان أخريان مالك تشوى كمان مزلا أي كتاد مصعب بن عمير كاغا كاين سبيريه سبا سأكا تشكا مسلمي دغني haka Hamza ibn Abdul Muttalib malai ce kissa su ta daga ta gabata a matsala ta 34 da 6 da 7 sai ce amma wafil babi a cikin wannan babi ma'ana a cikin wannan magana ta harakan da ya shahi likafani da riga guda ko kuma sama da haka nan malai ce akwai kissoshi guda biyu kissa ta ne akwai kissa guda biyu mu karanta guda an so kasancewar lokacin ya kawo goshi sai mu bar guda zuwa satin sama insha Allah malai ce al'ula ai alqissatul ula kissa ta farko an shaddad ibn al-had daga shaddad dan al-had yake cewa ana rajulan min al-a'rabi wani mutum daga cikin larabawan kauye jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wattaba'ahu yazo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai imani da manzon Allah sannan kuma sai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama summa qala sai yake cewa uhajiru ma'aka zan yi hijira tare da kai ma'akin Allah fa ausa bihi annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'd ashabihi sai mazalla yayi wasici ga wannan balaraben da yazo ya musulunta zuwa ga wasu daga cikin sahabbai akan ku kula da shi kenan ku rike shi falamma kanat ghazwatu khaybar lokacin da aka yi yakin khaybar shekara ta 6 zuwa shekara ta 7 ghanima annabiyyu sallallahu alaihi wasallam fiha shay'an sai mazalla ya samu ganima a cikin wannan yakin fa qasama wa kasama lahu sai mazalla ya kasa yayi kaso kuma sai ya hudda kasan shi wannan balarabin da ya zo musulunta da ya bada wannan kasan sai mazalla fa a'ta ashabahu ma kasama lahu sai mazalla ya baiwa waɗannan mutanen da yace ku kula da shi ya zauna a wajen ku sai mazalla ya dauki kasan wannan sahabin sai ya basu yace su bashi wa kana yar'a an zaharihim yar'a zaharahum shi kuma yana can bayansu yana yana kiwo kenan suka je su bashi wannan abin da mazalla ya bada a matsayin ganima nashi falamma ja'ahum lokacin da yazo ja'ahum lokacin da shi kenan wannan balarabe kawai yazo wajen waɗannan abakkan nashi da mazalla ya hada tare da su ko mazalla ya ba su kasan shi na ganima dafa'uhu ilaihi sai suka ɗauki wannan abin da manzon Allah ya bada ya suka ba wannan mutumin dai musulunta faƙala sai ke ce ma haza miye wannan ƙalu ya suka ce ƙasa malakan nabiyu sallallahu alaihi wasallama fa'akhazahu faja'a bihi ilan nabiyu sallallahu alaihi wasallama ya tambaye su mine ne wannan sai suka ce ai wannan rabanka ne da mazalla ya kasa ya baka sai ya ɗoko wannan kasan da aka bashi faja'a bihi sai ya zo da wannan kasan ilan nabiyu sallallahu alaihi wasallama ya zo jama'a sallallahu alaihi wasallama faƙala ma haza sai ce ya makin Allah mini ne wannan na je abakaina sun ba ni kaza kaza kaza kamar na mini ne ƙala sai ke ce mashi ƙasamtu hulaka ya ce ai rabanka ne na ganima kala sai wannan mutumin yake cewa ma ala haza tabi'tuka ba akan wannan ba na bika mana ba akan wannan na imani da kai ba ba na yi imani da kai bane don in samu wani abu na duniya walakin ittaba'tuka ala an urma ila hahuna wa ashara ila halqihi yace ni nayi imani da kai ne saboda an urma akan ajihe ni da mashi ila hahuna zuwa nan wa ashara ila halqihi yayi nuni zuwa ga nan wuyan shi sunan nan makoshin shi aiwa kenan yayi nuni zuwa ga makoshin shi akan ajihe ni a makoshina bi sahamin fa'amut da wani takobi ko kuma mashi in mutu wani akan haka kawai mu baya idan aka yi haka kuma fa'adu kula aljanna in je in samu daman da zan samu in shiga gidan aljanna amma ba na imani ba ne saboda aje yaƙi a koma a bani ganima kuna makamancin wannan faƙala sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi wannan balarabin da ya musulunta ya ce in tasduqillaha yasduquk idan ka gaskanta allah a cikin wannan abin da ka faɗi allah sai ya gaskantar da kai falabisu qalilan sai suka danyi kiskirin kadan summa nahadu ila qital al-aduwi sai aka tashi zuwa ga yakan makiya kaurai fa utiya bihi annabi sallallahu alaihi wasallam yuhmal sai aka zo wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan mutumin ana dauke da shi qad asabahu sahamun haisu ashara wannan mashin ya same shi a inda ya nuna makoshe shi anan ya same shi فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما زلك يتشا أهو هو أهو هو شن وانا شيني قالوا نعم سكتي إيه ما أجن الله قال صدق الله فصدقه يا قسكنت الله الله قسكنت الدش ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم سيما زلك صلى الله عليه وسلم يا كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في في في جبة sai manzala sallallahu alaihi ya mushi likawani fi jubbatin a cikin wata riga ta manzala sallallahu alaihi wasallama summa qaddamahu manzala ya gabatar da shi fa salla alaihi yayi salla a gare shi ta gawa fa kana fi ma zahara min salatihi sai iya daga cikin abin da ya bayyana a cikin sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yayi wa wannan mutumin da ya musulunta ya zo kuma an kashe shi yana ce Allahumma hadha abduka ya ubangiji wannan bawanka ne kharaja muhajiran ya huto yana mai hijira fi sabilika dan daukaka tafarkinka fa qutila shahidan yana mai hijira kuma aka kashe shi a matsayin shahidi ana shahidun ala ala zalika ni mai shaida ne akan haka inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ce kissa ta farko da malami ambata mana akan wannan bangare insha Allah ta'ala kenan a darasi na gaba za mu ji kissa ta biyu kenan malika ce anan akhrajahu Abdurrazzaq wan Nasa'i wa Tahawi fi sharh al-Ma'ani wal Hakim wal Baihaqi fi Sunani malika ce qultu albani yace hanyar takhrijin hadisin wa isnaduhu sahihun rijaluhu kulluhum ala shart Muslim ma ada Shaddad ibn al-Had lam yukharraj lahu shay'an wala dayr malika hadisi ne wanda sharuɗan mazajen da suka zo da shi duka sharuɗa ne wanda na imamu muslim kenan hadisi ne wanda yake ingantacce in ban da shi wannan shaddad ibn al-had ya ce lam yi kharraj lahu shai ba a yi wani bayani ba akan abin da ya shahi rayuwar shi mala ya ce amma fa la daira babu wani laihi akan haka tana da hadisi ne ya zo daga mazaje ingantattu an yarda su kuma shi ma shaddad ya ce la daira babu wani laihi don wani bayani bai zo akan shi ba me yasa ya ce da an fa'innahu sahabi fa'innahu sahabiyun ma'aruf sahabi ne sananne su kuma ko dirasa sanadi ake in aka zo kan sahabi tsayawa ake as-sahabatu kulluhum udul eh kendan ba samu tarjama shi ba ko wani karin bayani akan shi babu wani matsala akan wa amma qawlu shawkani fi nail al-awtar tab'an lin-nawawi fi al-majmu' amma maganar da imamu shaukani yayi wanda shi ma ya dauko ta daga al-imamu nawawi a cikin littafin imamu nawawi al-majmu' shi kuma shaukani a cikin littafin nail al-awtar yake cewa innahu tabi'i yake cewa shi tabi'i ne akan cewa shaddada tabi'i ne mala yace fawahamun fawahamun wadihun la yughtaru bihi rudu ne bayyananne wanda shi imamu shaukani ya hada a ciki kenan yayi wahami ne ya tsammanin kenan walin alhali ba shi bane ba wanda shi imamu nawawi haka yi malai yake cewa wannan abu ne wanda yake rudu ne bayyananne la yughtaru bihi ba za a rudu da shi ba ko kuma ayi itibarin wannan magana kenan sai mu tashi athaniya qissa ta biyu da daga az-zubair ibn al-awwam Allah subhanahu wataala ya yarda a gare shi kenan insha Allah ta'ala anan zamu dakata muna magana da aka abin da ya shahi al-kafan yanda ake sanya wa mutum likafan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله نعم a to shi ke da kenan to halas a ina barakallahu fi